da wanga tirmizi kuma kowane ana ce mai tirmizi cikin aikin da ni na muhtar da hadisi na bawiya shi wanda ya shi ya samu hami in ya ga hadisi madadin shi sai hudi ya ce rahu tirmizi madadin ya lura in wancan ne turmi sai ce hakimu turmizi sai ya ɗebe hakim sai ce raha turmizi in ka koma sai ga turmizi bai hitar da shi ba alhali hakimu turmizi daban shi abu isa a turmizi daban sunan gari ne turmiz haka aka ce mata babban birni ne na malamai akwai yan bidaya to akwai haka da yawa wannan kuskure tana ganin shi don haka shi suna ne muhammad bin isa ibn saura amma shahar da abi isa a tirmizi an haye shekara ta 209 hijiriya ya rasu kuma 279 daga shekara nawa yi kenan 70 ya yi shekara 70 a duniya yana cikin malamai sanannu ga harka hadisi kuma almajirin bukhari ne babba yana da ilal kabir da ilal sagir waɗanda ya ka tambayi buhari ga abubuwa da yawa irin haka ne ka malami ne an ce ma mutum ne da riyal basar bai ga da karan harda wata rana ya tare wani malami ya ce gaya mai hadisi shi ke nan malami ba ya kare sai giwa sai ga takardar babu komi sai kama mutum ji faɗa ya ce ai to ni na har shi don hadisan da ka bani ya karanto mai to imam turmizi in ya cancanta a yabi abu a yabai don a san muhimmancinsa ina ce man kana fi baiti ya zarkita to wanda addon ga littafi a cikin gidansa baka annama fi baiti nabiyun ya takallam ya ambaci wannan shi turmizi akan wannan littafi kawai annabi sallallahu na zanne yana magana in kana da wannan jami'a turmizi wannan ba lahi ba ne kada ya ce ya biya ya cancanta ne eh abinda bai cancanta ba ya bai shi ya illa sannan akwai ibn al-arabi al-maliki ya yi sharhin arid awazi wajen mujalladi bakwai ko takwas ana samun shi kasuwa yanzu haka kusan wanda za a ce sharhi kamili wanda ake da shi yanzu to na ibn al-arabi shi ya fara arid ahwaz ya samu shi to ciki yake cewa wa fi arbatu ashar ilman fawaid yace akwai fa'idodi a cikin tirmizi wanda guda goma sha hudu wanda babu cikin wani littafi ko da wani littafi ya ambato wasu abin da yake na jarwar ta'adil da tasiyi da tad'ifi da hudin kuna da asma da wasali da kadai duk ya zano su in ka diba sannan akwai shawar islam alharawi ismail alharawi yana yaban sunan jami'in turmizi yana cewa shi a wuri ne jami'in turmizi ya yi sahihul buhari ba na ne ga inganci ba ya ce saboda wadda duk wanda ya shiga karatun shi jami'in turmizi zai unwana sawa'un ɗalibi ne sawa'un malami ne wanda ya kassafa abubuwa ya bi su daki-daki wanda buhari bai haka nan ba shi buhari ya yi ina da inganci shi ko imam tumizi ya kula da funun ga shi wajen goma sha hudu shi shi imam shehul islam ismail harawi ka ce shi a wuri ne to jami'in tumizi ya yi buhari gare ba yana nuna nahiyar siha ba a ga irin za mu zo mu gani irin wadda ya biyan abu daki-daki ya yi magana kaza da sauransu to a gurguje akwai shiro nashi daban-daban kawai da nice aritul ahawazi shi ne akadam sharhin da ake samu domin san ibn al-arbi al-maliki ya wajen kusan ƙarni na bakwai ko ko na takwas to ya an buga nashi sannan bayan shi akwai sharhin imamu sayudi rahimahullah otul mutakazi ala jami'ar tirmidhi wannan shine ya yi shi ya lahasa wasu abubuwa na shi na ibn al-arabi sannan kuma ya ƙara abubuwa shi ma wani mujalladi hudu ne dama shi ma a sayudi allah ji kansa ya azu shekara ta 911 kusan duk kutubu sita ɗin sai da musu na sharhi tun daga buhari har ibn majah kuma yanzu duk an buga su amma ya yi haka a takaice wani lokaci ya ɗan da na bi wani lokaci ya bi daga waɗanda suka riga shi to nan ya unwana da arita ahwazi sosai ta ibn al-arabi ya ambace shi sannan bayan shi imamu sayudi sai aka samu wani mutumin indiya ya zo bayan da yake daga baya ilmin hadisi sai ya tashi daga ƙasashen larabawa sai koma ƙasar indiya nan ba shekaru ba su wuce irin ɗari ba da in kana su harka hadisi sai dai ka ta yi indiya sam gaba ɗaya ƙasashen laraba babu to daga baya ne nan lokacin su ahmad shakir suka bayyana zuwa su albani karatun ya dawo ma ƙasashen laraba akwai taƙi hilal wani mutumin maroko cikin tarihinsa ya ce yana son harka hadisi ya ce duk ƙasashen laraba babu sai da ya ta indiya to cikin malamin ma da ya riska ya riski wannan malami tsarin sharhin za ka shiro na abu dawo da na tirmizi nawa suna ta yi duk kuma an buga shi wannan sunansa abil ala muhammadu abdurrahman ibn abdurrahim mubarak furi ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da uku kaga ba bai daɗe da yawa ba shekara ɗari da wani abu kenan ko dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da uku yanzu muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida to ya yi nashi shi ma wancan na ibn al-arabi arida arida al-ahawazi shi ko sai ya samu nashi tufat al-ahawazi wanda yake ya sharhinsa kuma shi ma sharhi mai kyawu ya kokari wanda yake ana samun shiga yanan ga hannun yan uwa da yawa wanda ya yi ya bi abubuwan da yake shi daga baya zo ya unhwana da irin shiro na do waɗanga da munka ambata da kuma irin fatowar bari da sauran dan littafai ya unhwana sosai wannan kenan sannan akwai wata matsala a cikin shi kawai da za mu zo mu gani shi turmizi shi ɗaya adda matsala wadda babu irin daga sauran kutubu sitta nusohinsa sun sha bamban wajen hukunci misali za ka ga wata nusa ansa ya ce ha za hadisun hasanun sahi wani wuri ya sa ha za hadisun hasanun gari wani wuri ya sa ha za hadisun sahi to wannan matsala ibn salah cikin ulumul hadis nashi ya ɗauko matsalar matsala ce wadda ta kai haka imam mizzi cikin tufatul ahawazi abin nan tufatul ashraf shi ma ya ɗauko to haka nusa suna shan bamban za ga wani wuri ya ce hasan gari wani ya ce hasan sahi to wannan sai malamai suka inaya da wannan to imamu ahmad shakir rahimahullah ganin wannan sai ya samu nusa daban-daban kusan guda bakwai ko takwas na hannu yana ƙoƙarin ya tara wannan bambancin sai ya buga nashi bugu wanda yake shi ma wajen mujalladi hudu yana ƙoƙarin duk inda turmizi ya kawo hukunci ya akwai bambanci zai faɗi in ga wata nusa ya ce hasanun gari ko ya ce hasanun sahe ko ko ya ce sahe ko ya ce hassanun abin nan ya tsaya haka nan to sai kokari shi ahmad shakir ya bi littafin kuma an ka buga shi mai zaman kansa ga baki daya littafin ne ana abin ka ce kala abu isa wa fil bab sai ya kawo kala abu isa wa hadisi bin ba hadisun hasanun sahih to nan kaga ɗan akwai matsala shi zai bayani ƙasa shi imam ahmad shakir rahimahullah a bai mai suna ba kawai turmizi ne ya buga ya sami aljami'ar sahi wa sunan turmizi kawai a ta haƙi wa shar ahmad muhammad shakir ta haƙi wa shar na yama shi ne mujallidi hudu ne ya bi duka ya yi kokari sosai amma da shi kai ne wasu abuwa sun mai fauci daga in kana so tufatul ashraf gaskiya shine umda na mizzi ga gane wani hukunci turmizi ya faɗi haka za a gani saɓani wani wuri ya ce kaza to yana rinjaya shi kai na nuna cewa ga wata nusa ya ce kaza wata nusa ya ce kaza shi Ahmad Shakir makhaduda guda bakwai ya samu zuwa takwas rubutu hannu na Jami'ar Tirmidhi su ne ya hada ya yi kokari ga wannan fanni a kawai da nace shi wannan matsala za mu zo gare ta cikin insha Allah na batun wannan hukuncin magana wadda zan ishara a nan in muka shiga zan ƙara bayan da sosai shine shin wahara hassana hadisi an yi maganganu wasu da yawa kaushewar islam taimiyya rahimahullah da almajirinsa ibn qayyim da wasu malamai suna ganin ce ma hadisi hassan to turmizi ya fara shi don da suka ce kahin turmizi irin su imamu ahmad da magabata su ba su da hassan ko dai sahihi ko da sai dai cikin da ifi kuma maratib shine suka ce irin hadisin da imam ahmad ka ce mu da ifi to irin shine hassan a wajen turmizi to sai yan bidiya suka ca akwai ibn qayyim da shi malaminsa cewa a kuskure ne kaza kaza akwai rubutu in muka zo akwai rubutu rubutu da yawa akai to magana da ibn qayyim da malamin ibn taymiya da malaika suna cewa shaharar da kalmar eh irin ibn madini malam buhari da wasu malamai har zuwa buhari akwai hadisan suka ce hassan amma shaharar da kalmar hassan to imam turmizi shi ya shaharar da kalmar haza hadisun hassan ko haza hadisun hassan gari shi ma matsala ce za ta zo sannan akwai wata matsala kuma yana haɗi a gurbi saboda lokaci imam turmizi in kun lura kawai za mu zo za ku yana cewa fil bab hadisin wani hadisin wani hadisin wani to imam iraki rahimahullah sai ya fi lokacinsa duk abin nan ma ƙalitun yofil ba duk hadisin da ya faɗi sai da hitar da shi to amma ma al'asab shadid kusan kawo babu littafin gaba ɗaya har yanzu ba a samu littafin to sai wani malami ya zo daga baya sai ya ɗauki wannan ganin babu littafin wancan ɗin sai na shi wajen mujalladi bakwai irin haka gashi ya samu shi nusatul albab fi qawli tirmizi wa fil bab haka shi shi ma sai ya bi duk hadisin da tirmizi wa fil bab sai da hitar da shi nan ya bi shi kun ji sunan littafin nusatul albab fi qawli tirmizi wa fil bab
نزهة الألباب نزهة الألباب شن بقى كجي فوق أنا قول الترمذي إيه وفي في الباب قول الترمذي وفي الباب نزهة نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب wannan sunan malamin Hassan ibn Muhammadu ne Haidar Alwa'ili ina ganin mutumin Yemen ne don wanga malami ma wanda ya mai takarizi mutumin sana'a ne wani tahi ne mai kyau ana samunsa sai wani littafi ambaton shi don tarihi sharhin tahrijin hadisin tirmizi wanda hafiz ibn rajab alhambali ya yi littafi ne imamu hafizin hajar wai hafizin rajab alhambali sanannen malami wanda ke da jami'ul ulumin hikam ya ƙara littafin gaba ɗaya malamai suka ce ba taɓa takharijin hadisin hadisan jami'a turmiri ba irin wadda hamzin rajabi to sai wata kaddara ta zo da yake irin mun san can baya ya aji littafin Allah bai nuhaya ba ɗalibai na ɗalibai ne ba sun yi nisan shi sai an yayi gobara gidansa sai duk sharhin ya ƙone sai na ƙarshe sharhin ilal sagir shi ne an ka samu yanzu an buga mujallar dibi na tun daga harkar ƙarshe duk ya ƙone kuma lokacin shekaru sun taibe ya maida ka san maida abu ya gare an yi shekaru ana yi don haka lokacin da ma iraki zai yi wanga aiki na uh, kawai da turmi hulbab sai da ya je iska habin rajab ya taimaka mai to amma sai allah cikin hikimarsa allah bai nufa a ga wannan littafi ya kone gaba ɗai sai wannan ɗarfi na ƙarshe don haka sharhin ilal na turmizi na habin rajab ana samun shi kasuwa kuma malamai suna amfana da shi saboda ya yi bayanan da har yanzu babu irinsu wannan kenan akwai bugu daban-daban yanzu kamar gara ta'asil bugu ne mai kyawu yana da kyawu shi ma akwai kuma daban-daban nan wanda aka rini nan na maktabul ma'arif ce maktabul ma'arif albani rahimahullah ya yi sahih targi abinan sai abinan suna turmizi da da'if ɗinsa ya raba su to daga baya almajirinsa mashur al salman sai ya haɗe littayin wuri guda kusan duk littafansa ya haɗe su don su sauƙi kuma kuɗin to ciki sai waɗanda kutub waɗanda arba waɗanda albani ya yi sahi da ɗaya sai ya game suri guda amma ga hukuncin ya sa wuri ɗaya irin masu yau targim da ibdu ya haɗe cikin wannan an buga shi an haɗe shi shi ma wuri ɗaya da hukuncin albani na gehe wanda ya sa da talikat da shi mashura ya yi a cikin wannan shi ma ana samun su da yawa mujalladi ɗaya an game shi wannan kenan a gurguje insha Allah cikin karatu su abuwa da suka kamata a ƙara sani game da turmizi da hadisansa za mu ƙoƙari kawa da kuma littawar insha Allah muna roƙon Allah tawfiqi ga abin da zamara ya sa shi halisa da wata karim kuma Allah kamu nan akwai wata tambihi da Salman ya yi na ne mashhur ya ce tambihul ha لقد اشتهر كتاب الترمذي عند العلماء اسمين اثنين اول جامع الترمذي واخر سنه الترمذي وان شهر سيتي وهو بالاول اكثر واشهر اتي جامع الترمذي شيء يوا وشيء شهر وبه ذكره حفاظ مشهورون haka duk babban mashahur waɗanda a manya-manya in suka zo ambaton sunan littafin tirmizi jami'i suka cewa da sam'ani cikin manyan malamai wal mizzi wal zahabi wal asqalani suna ambaton shi ne da sunan jami'i tirmizi ba sunan tirmizi sai dai daga baya sunan shi na tirmizin a mai sunan tirmizi ya zo haka amma magabata malamai suna ambatar shi jami'ar turmizi kusa ɗin da yawa malamai suka son ɗaliban ilmi in za su ambaci littafin shi mashi jami'ar madadin sunan in kana ba laifi ba ne amma da wannan shine harkar abinda malamai waɗanda suka yi shi ya ko shi a kula na bismillah بسم الله والصلاة والسلام على ر... بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
yana yi
kamar ba ta ba su yi ko kuma sun tabgo
to a baka قال الإمام الحافظ محمد بن عيسى ابن الثورة الترمذي في كتابه الجامع كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
kirawo shi ya miko maka wanda Eh, قال الإمام الترمذي رحمه الله
eh?
آمين
Ah, kunya yake yanzu an kunya yanzu an kunya Eh.
قال الإمام الترمذي رحمه الله كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور بغير طهور قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حاء قال وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول قال هناد في حديثه إلا بطهور قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب أصح شيء في هذا الباب وأحسن وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه عن أبي وعن وأبي هريرة وأنس وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي
wannan akwai wani tambihi ba bace shi ba in kun lura ba wani kawai basmala ce ce bismillahir rahmanir rahim yaje kai tsaye ba wata dogon muqaddima ko babu ma muqaddima aslan to malamai sun sha bamban ga wajen tawalif nasu akwai wanda ka muƙaddima kamar imam muslim kun ga dogon muƙaddima ce da ya cikin sayinsa to amma galibi malamai ba suka dogon muƙaddima ba kamar irin haka sa soma ko bismillah su wuce amma shi imam turmizi can ƙarshen littafinsa ilal sagir to ya yi bayanai waɗanda shi ne muka karanta cewa wanda ya gano na littafi kamar yana da abin na annabi na magana cikin sannan ya yi magana ga wasu hadisai yana cewa duk hadisan da ya kawo a cikin jami'a turmizi bai kawo soface sai da wani malami cikin malamai cikin fukahawu yana aiki da hadisai ya ce sai hadisai hudu su ɗaya ba aiki a kansu ya kawo su to duk yana can cikin ƙarshen littafinsa ya kawo haka nan sai ya kawo kai tsaye maganar amma can ƙarshen littafin ya kawo waɗanga abubuwan da littafin shakunsa na fawa'id da sauransu da kuma abubuwan da ya kiyaye ina fata a lura da wannan nan shi ya jinkirta wasu bayanai kawai yanzu abu dawud shi littafi ya yi da ya littafi wata littafinsa sai mutanen makka malaman makka sai suka rubuta mai littafin ga mu gane kan shi ba sai ya risala zuwa ila ahal makka akan abubuwan da littafin sai kunsa littafi akwai risala risala abu dawud ila ahal makka wadda ya faɗi tsarin littafinsa ga shi ya lura da hadisai ne guda nawa ne ga kaza na hakam ya yi bayanai sosai risalar ce an buga ta mustaƙilla ana samun ta risalar abu dawud ila al makka akan sunan nashi to shi turmizi sulubi ne ƙarshen littafin in ka koma ila sugura ƙarshen wanga littafi to nan ya yi bayani akan littafinsa amma na harko kaga kai tsaye sai ya fara da basmala wannan hadisi imam musulun ya da shi wanda ya kawo kuma kun ga abin da naka ambato duk yana faɗi hazal hadis asahu shay shay'un fi hazal bab wa hasan ma'ana fi abin da ya zo nami na tsalki wanga hadisin shi yahi sannan akwai hadisi abin male da abu huraira da anas da wanda yake kuma ce abu male ai kaga alkunya ce mi suna ne ibn usama ismuhu amir ya waɗi abin ga kuma an ka ce wa yuqal zaid ibn usama ibn umair al-huzali haka asali muslim ya ce da hadisin sannan isnadi sananne ne wata yana sa'id al-baglani wanda yake malamin ashabu kutubu sitta ne duk gaba ɗaya sun roto gare sika ne khabarana abu awana da hakum na shukuri simak ibn harb shi akwai magana a kansa ruwa simak akwai magana saduq ne sannan ya sake tahawili ha a wal sanad da sanad anadun sirri yana da kitabu zuhud shine ya ce hadasana waqi ibn jarah anna isra'il ibn yunus ibn abi isaac sabi'i a mus'ab ibn sa'ad an ibn umar baka kaga isnadin ya zo yana da hanya guda biyu wanda hadisin ya abin na الحديث حسن
hadisi ne sahi saboda musu na yatar da shi نعم
na mashakir goma باب ما جاء في فضل الطهور قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن مع- معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن وغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بدشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان وأبو هريرة اختلف في اسمه فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهو الأصح قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان وثوبان والسنابحي وعمرو بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو والسنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وقد روى وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث والسنابح ابن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له السنابحي أيضا وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكاثر بكم الأمم فلا تقت... فلا تقتتل... تقتتلن بعدي wannan hadisi ah, imam malik ya fitar da shi cikin muwadda kawai da an ka sani sannan isnadin ala shakki muslim ne mun sha bayani suhail na abi salih an abihi an abi huraira wannan ala shakki muslim imam muslim yana tada hadisai da tarjama ta zo akan haka kuma hadisi ne sananne yana nan cikin muwadda malik kuma kun ji fa'idodin da imamu turmizi ya ba mu nan fa'idodi masu yawa bancin hukunci ya shiga tarihi ya ce da kuma bayani musamman sanabihi sanabihi biyu ne akwai tabi'i akwai sahabi kaga ne sai ya faɗa maka shi tabi'i sunansa amru na ambasa shi ko da ya zuwa iska abubakar siddiq shine khalifa ya matsa bayanai in kun diba mu waɗa bayan ya tsaya kusa ga abubakar da sallar magariba a bayan raka'a ta uku a sirce bayan ya karanta ba sai ya ji rabbana la tuzigh qulubana in kuntum na cikin wadda to wanga sanabi tabi'in ne tabi'in ne wanda sunansa amrun ambasa wanda yake ya zo yake cewa sanabi hadha allazi baka da hadha allazi ko Eh, ba.
yana ka nusa سنبه هذا الذي روى عن ابي بكر ليس له سماع من رسول صلى الله عليه وسلم يا بيو هنيا يا بيو هجرة سو مدينة مزورة ما يرسو to haka kaga ba su huba ya sanna da abokan da umar da sauransu to akwai wani kuma sahabi ne kuma sunansu ɗai sunabi ibn asar al-ahmasi sahabin nabi sallallahu alaihi to shi ne ya roto hadisi inni mukasirun bikum al'umam shi wannan sahabi akwai cikin malaman ah, na zarka shi ne kowa cikin malaman hazin hajar yana asana habiya haka yayi ina da shi mujalladi guda ya rere maka waye ba waye ba mujalladi guda ina da littafi na kayan sun mai yawa tun lokaci ya kamata don fa'idodi da ganin cewa za ku ji ba ya rere waye sahabi da kuma ha- yawan hadisai ne waye shi wannan tabi'in da yawan hadisai ne di ya rere jalladi guda ya samu da as-suna habiya as-suna habiya yi suna habi eh sunan ne yan mai haka diba za ka gaishe na mance ko cikin da malaman harin hajjan ne ko zarkashi ko wane guda mai sharhin abin da mai sharhin ah, ibn salami suna ne guda cikin malamai ne dini eh a ba iraki ba ba a yi iraki ya sanane ne cikin dai malamai da suka haɗa ilimin hadisi da abin ga wanga sharhin shi akwai shi da ya yi na ulumin hadisi wanda an kai jama'a wanda suka shiro ba abin mulakin ba gudan dai lalle ba abin mulakin ba ku diba suna na sahawi ɗalibin hafin hajjar ne ta yi wa ƙasa dode sahawi wa sahawi ne wanga malamin hafin hajjar ne eh ya ka diba sunan ka in kasa su insha Allah za ka sunan malami an buga shi littafi na mutum alhadisu sahih na'am hadisi ne sahih a dama ai hadisin malik ne kuma mun ce isnadin ala man daga wa daga suhail wa kulura in suhail ya roto daga baban daga shi ne sharaɗin wa kulura shi aka ce ala shaɗin musulun kakka hada da malik ko wani kahin malik a'a in ka ga hadisi ya kare da suhail an abi salih an abi abi hurera shi aka ce ma'ala sharɗi muslim eh mun sha bayani can ba eh na'am as-sunnah باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور قال حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء من في هذا الباب وأحسن وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه قال أبو عيسى وسميت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد وهو مقارب الحديث قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وأبي سعيد قال حتى akwai wata fa'ida da zina sun hade ta ta Abu Huraira kaga ishara ko Abu Huraira ikhtalafu bi ismi Imam Nawawi ya ambata cewa akwai kauli talatin da suna Abu Huraira malamai sun sabani kauli talatin eh cikin tahzib lugat na shi kudiba na Imam Nawawi kauli talatin sai dai nan imam bukhari kawai da turmizi ya roto ya rinja da sunan abu huraira abdullahi bin am amma shi nawawi ya rinja da abdurrahman sakhara yake abdurrahman ibn sakhara shi kuma malamai sun kahi tafiya a kai cewa abdurrahman sakhara shi ne suna abu huraira amma shi imam buhari ya rinja da cewa abdullahi ibn amr yake eh wannan adiba cikin tazibul lugat na imam nawawi ya ambaci malamai suka ce sanadiyar wannan malamai sahabbai sun kasu kashi uku ga suna da alkunya akwai wanda alkunyarsa tarin jaya sunansa kamar shi abu hurera akwai wanda sunansa yarin jayi alkunyar shi sun ka yawa akwai wanda sunansa da alkunyar su yi daidai ya shahara da sunansa ya shahara da alkunyarsa kamar abu musa al'ashari abdullahi da kais a suna ne kuma abu musa al'ashari ko wani ciki suna akwai shi kuma akwai abin to akwai wanda sunansa ya ɓace kamar shi yana abu hurera ana mamare kauli talatin kaga akwai to haka abin shike daga yan kun katiba wannan littafi na nawo yana da kyawu ta hazibul lugat ya yi kokarin waɗannan waɗanda suke ruwan matsaloli ya kawo daga kauli talatin ina ko cikin ina nan rayar salin ya kawo magana na ga dai nan dai katiba za amma can ya tafsiri na wanga hadisi shi ma kawai da muka gani ya magana akan abdullahi ibn muhammad al-aqil kawai da ya ambata saduq ne akwai maganganu sosai a kan shi amma kun ji abin da bukhari ya tafi a kai cewa a makarimul hadis da haka su suna ihtijaji ahmad bin hanbal da isa ibn ibrahim rahuwiya da humaydi al-makki abdullahi bin zubair malamin bukhari ya ta juni bai hadisi abdullahi bin aqil kuma buhari ya ce wa muqaribul hadis kakshe sai ce saduk ne hadisin nashi muhammadu hanafiya shi sunansa muhammadu ali bin abi dalib to amma saboda sunansa muhammad sai aka mai da shi an ka jingina shi ga mahaifiyarsa ibn hanafiya lokacin da an ka yi yakin asabar ridda lokacin abubakar siddiq to an ka ci musallimatul kazzab to an kama bayi to lokacin sai ali ibn abi dalib radiyallahu anhu yayi sadaka da wata da an hakama sai ta hoya ta hoya mashi muhammad kuma shi ali ya nemi izini ga manzon rahama yace ya rasulullah bayan ka wuce in samu dan da ina ya samu sunanka ce eh kuma ya samu shi alkunya ka abul qasim ce eh to sai ya same shi ya samu sai mutane sun ka kiya bar ma ba su jingina shi ga ubanai sai suka koma jingina shi ga mahaifiya ta yi sai aka mai shi muhammadu hanafiya ba ma abul qasim ba an bin maci mai haka sai aka mai shi muhammadu hanafiya ba ka ɗauka ma ɗan ali ne ƙane ne yake ga hassan da husaini sai dai mahaifiya ta yi daban shi muhammadu hanafiya to a lura da wannan shi ma irin wannan kaga an jingina shi ga mahaifiyarsa akwai rubutu na malamai suka yi wanda an ka jingina zuwa ga mahaifiyarsa akwai malittaya mustaqil to wanga yana cikin muhammadu hanafiya yana cikin manyan tabi'ai kuma kanan wai i kanan hassanai da husaini kuma mahaifinsu aliyu na bi dalib na wannan muqaribul hadis darajatu eh maqaribul hadis yana ne saduk din eh maqaribul hadis ba suka bane sosai shi yasa na ai shi tirmizi ya fassara ya ce saduk eh sai dai akwai maganganu hafiz na hajji ya ce saduk layanin hibs akwai wannan za ka hadisin da yawa malamai sun hassana shi ne shi yasa ma albani nan sai ce hasanun sahih dama albani ya ce sharaɗi ne ya ce hasan yana nuhin isnadin ya gama da sau yana nuhin matani ya yi wannan bayani cikin sayo tarhibu tarhibu ya ce hasanun sahih yana nuhin hasan da zatihi sahihun da gairihi aka yi ambata eh قال حدثنا أبو بكر قال محمد بن زنجوية البغدادي وغير واحد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرن عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء irin wancan ne sai da isnadinsa akwai magana na ƙarshe albani ya ce wa shaɗar sani sahim bima qablahu wancan din miftahu salat abin da miftahu salat wudu amma na harko din akwai rauni saboda suleiman kar سليمان eh بن قرن
a wanda ya da matsala abiya ya katat shi ya da matsala ku diba mana mi ya zai ce abiya ya ce su su biyu to a da matsala
ده eh ni ya ce cikin takarib ya kamata yanzu akwai takarib kusawa eh ko wani yana da matsala suleiman kar da abiya ya kattat nisuwa da matsala ku diba muna tarjumomin cikin takarib
عن زيد بن أرقم وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا قال أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخ- وال- والخبائث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح a wannan hadisi muttafaqun alaihi ne na farko buhari musulna layin alhadis ya yi kattat abiya ya qatal ilmul hadis to kadiba mana suleiman suleiman qaru eh dama na ce shi ya illa hadisi wannan hadisi da muka kare mutum ko alai buhari musulmi su da shi sai dai akwai dab'in khamsul khaba'is nan khusi wal khaba'is ko khusi wal khaba'is malamai suka ce idan ita khums an ka daure khums to kazanta an kai don ma gaba'un su ne aljanne maza ku lura alkhabusu to aljanne maza wal khaba'is aljanne mata amma an ka daure ba'un khums to ana nihi wa'ari da kazanta eh wannan shi dabdin da ibn al-arabi a cikin adata ahwazi da wannan suka ambata don aka a lura da shi din na'am shi ma sai hibs to kun ji illar da biyu ce suleiman alkan sai hibs abiya ya ta shi ma sai hibs layin to duk ya abu ke aiki layin باب ما يقول إذا خرج من الخلاء قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة وأبو بردة بن أبي, أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا حديثي كودا تلميذ يتشي ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة آه إمام أبو هاتم رازي wadda na yana na cikin bulugul maram da sauransu an haikaito ya ingantar da hanga hadisi hadisi na akwai magana a kai ne ƙaranci shi ne hadisi na hasan sannan ku lura duk wata addu'a wannan ka'ida ku ji ta alal umum babu istisna'i duk wata addu'a ta hitowa makewayi ba ta inganta ba sai wannan ku riƙe ta ka'ida gufranak ya ishe ka alhamdulillah lizi a saba hannu asa wa a fahani to waɗanda duk ba su inganta ba wata ruwa ta hitowa makewayi za ka tsaya kai gufranak wannan kuma hadisin kun ji shi shine wahid fil bab babu wani hadisi wanda ya inganta ga hitowa toilet da addu'a ta hitowa toilet sai wannan kawai kuma abu hatim ya inganta hadisin amma hadisin zai zama hasan amma inganta magabata kaga ya ƙara shi kai ne nan ga abin da shi ya ce kaga hasanun gare to ba zan fara kawo muka ƙa'idodi ko ya haƙuri idan imamu turmizi ya ce ma hadisi hasanun gare hasanun gare in ya ce ma hadisi hasan abin biyu na faɗi ko hasanun garib hasan wani wuri za ka ce hasanun garib kawo irin nan wani wuri za ce hasan to malamai suka ce bambancinsu kawo da zai zo idan turmi zai ce hasanun garib yana ne hadisin hasan ne li zati amma garib ne laisa lahu ɗariku illa tilka ɗari garib mana bai da wata mutaba'a wasu hanyoyi sai wannan hanyar shi an ma'anar garib amma yana ne hasan hadisi ne hasan gami bi zatihi amma in ya ce ma hadisi hasan ya tsaya nan to yana nihin asali hadisin da ihi ne amma ya zama hasan da ɗuruki zai zo can ƙarshen kitabu ila sagir duk ya hudu wannan ta ka bambanta in ka ga ya ce hasanin garib yana ne hasan ne li zatihi amma garibun laysa lahu dariq illa tilka dariqa in ya ce ma hadisi hasan ne ya yi shu yana ne hasan ne da gairihi amma matanin wai wannan hanyar da ifiya ce ya inganta bi turuqi hasana shi shi yasa malamai suka ce shi ya zo da wanga istilahi ba wanda ya riga shi ga istilahin hasan da ma'anar cewa hasan ne da gairi shi ne madogaran malamai a lura da haka wannan yana nuhin hasan ne ni da zatihi amma garibu ne bai da wata hanya eh shi amma ne haza hasanun hadisu hasanun garib sai ce lana arfihu illa min hadis isra'il an yusuf na abi ibn abi burda eh shi yusuf dan da abi burda shi ko abi burda dan da abi musa eh na'am
باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا فقال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف قال أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وكنيته أبو بكر ja mu daki daki قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كاذب.
إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها إنما هذا في الفيافي وأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة بغائط أو بول وإن وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم يرى في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة
wannan matsala ita ma ba ta sai dai ishara sari'a mun san saɓani yana da ƙarfi imamu malik rahimahullah da shafi kawai mun ka jiya yana ganin da abu hanifa suna ganin in cikin wuri da aka gine ne ba laihi amma imamu ahmad da mafi yawan malaman hadisi ga abu ayyuba ya ce su suka je sham suna karkatawa da- ginin ma yanzu in kun lura wani alkhairi kuma yana da kyau gaskiya a kula da shi duka ka lura da wannan duk wanda ya taɓa zuwa saudiya ma- aikin hajji ko umara duk tolas ɗinsu gaba ɗaya ba su fuskanta a kibla kuma duk aikin da suka yi nan in sun ka gina masallatai ko wani abu za a ga tolas ɗinsu ba su yadda su fuskanci a kibla in ka ga tolas ta fuskanci a kibla to sai munan gida wannan koyaushe ita saɓani shi a daidai in malamai suke saɓani to in ka hita ka huta fuskanta alƙibla ko rashin fuskanta ƙaunuka ibn kikil id cikin sharin sa da ya yi cikin hakam ya ce abin da ya yi rashin fuskanta alƙibla saboda hadisai ga su sun zo ƙarara wancan hadisai abdullahi umar za mu zo gare wanda shi ma cikin sahihai cewa da ya hau wani abin nan ruhin ɗakin yayarsa hafsa ya ga manzo rahama yana yana yana biyan bukata yana fuskantar baitul maqdis wasu suka ce wacce ya hau nan manzo rahama umarni ne yi aikinsa yana isa ba mu abin da aka mu umarninsa aikinsa akwai ihtimalin hususiya don haka ya kamata gaskiya yana kira ga 'yan uwa duk in za a yi tole ko na gidanka in sabon gidanka za ka yi za ka tari to kai tole ka ta fuskanci alƙibla wannan shi ya fi gare mu na
باب ما جاء في- من الرخصة في ذلك eh ka قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار بن ياسر قال أبو عيسى حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب akwai muhammadu isaac as- abin yasar almadani wa saduku mudallis nan ga zahiri kaga ya tadisi wala allah saraha wa luri na albani ya inganta hadisin amma muhammadu isaac ibn yasar ah, almadani sahibu sira ya yi tadlisi ya yi tadlisi hadisin sau a karɓa sai ya saraha wani wuri za a ga ya yi tadlisi wani wata ruwa ta ya yi saraha to sai a kula da wannan na'am وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن- عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة قال حدثنا بذلك قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أسه من حديث ابن لهيعة وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت يوما رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة shine hadisin da ne ishara قال أبو عيسى هذا